الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته injiniya yau nawa ga wata sha takwas to yau muna sha takwas ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil iziyyati fi fiqhil malikiyya littafi ne na babban malami professor Muhammad Mansur hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul iziyya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 124 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da hikimar shar'anta wa mutane ciniki akwai hikimomi masu tarin yawa wato wajen shar'anta wa mutane siye da siyarwa sannan mun tattauna game da rukunan ciniki wanda mun tattauna akan rukuni na farko shine dukkan abin da ke nuni akan yarda daga mai siye da kuma mai siyarwa sannan rukuni na biyu shine a samu shi al'aqid al'aqid shine mai siye da mai siyarwa wanda sharadin mai siye da mai siyarwa ya zamto shekarunsa sun kai shekarun tamyizi ma'ana wanda zai siya ko wanda zai siyar kada ya zamto yaro ne bai kai shekarun tamyizi ba sannan ya zamto lokacin da aka yi cinikin yana cikin hayyacinsa baya cikin taɓin hankali ko cikin buguwa da sauran makamantan haka to bayan mun tattauna a wannan gaba mun tattauna gaba ta uku shine almaqudu alai abinda ake kulla ciniki a kansa wanda shine kuɗi da kuma abin kuɗi to waɗannan abubuwa guda biyu da kuɗin da abin da za a siya ma'ana abin kuɗin akwai sharuɗa guda biyar da aka sharɗanta su cika na farko tsarki kuɗin ya zama to mai tsarki ne abin da za a siya da kuɗin ya zama mai tsarki ne bai halatta yin cinikin abin da ya shafi najasa kamar bayan gari ko kuma abin da najasa ta shiga cikinsa kuma ba zai iya yiwa a tsarkake shi ba kamar narkakken mai to mun tattauna game da ainihin wato wannan gaba inda malamai suka tattauna cewa bai halatta siyar da abin da ya shafi bayan gida da makamantan haka duk da cewa malamai almu'asirin wasu daga cikinsu suna ganin halaccin siyar da da kuma amfani da dukkan abin da bukata ko larura ta jawo izuwa ga yin amfani da shi na najasa gashi abin najasa ne amma ya zama ya shiga cikin larurar rayuwa akwai bukatar a yi amfani da wannan abin duk da kasantuwarsa najasa sai bala ya bada misali kamar bola za ga bola akan sarrafa ta a yi makamashin wuta a sarrafa ta a yi taki da sauransu to kaga wannan lokacin da mutum yake ganin ya tara bola za a iya siya in ana bukatar haka ko kuma bayan gari shi ma domin tasmidin nabat wato ya zamanto taki ga ainihin tsirrai da kuma fatu irin na mushe da kasusuwan su a masana'antu da ake sarrafa su a mai da su wani abu daban da mutane za su dinga morarsu suna amfani da su kamar abin da ya shafi wato matajin kai mazubi kwantena na mai da sauransu wanda duk wannan mun tattauna a darasin da ya gabata da haka za mu tattauna akan gaba ta gaba qalil muallif rahimahullahu ta'ala yace wal intifa'u bihi intifa'an shar'iyyan fala yajuzu bai'u muharramil akli kal farasi wal baghli wal himari idza ashrafa 'ala al maut daga cikin ainihin wato sharuɗan athaman wal muthman ma'ana sharaɗin abin da za a siya da kuma shi kuɗin an ce akwai sharuɗa guda biyu na farko ya zama akwai abin mai tsarki ne wanda za a siya to sharaɗi na biyu kuma ya zamanto za a iya amfana da abin kuma amfani irin wanda shari'a ta ba da dama walintifa'u bihi shi abin da za a siyar ɗin ko za a siya ya zamto abu ne da za a iya morarsa za a iya yin amfani da shi kuma intifa'an shar'iyyan amfani irin wanda shari'a ta ba da dama a ƙarƙashin haka fala ya juzu bai'u muharramil akali bai halatta siyar da abin da aka haramta cin namansa kalfarasi kamar doki wal bagali da alfadari walhimari da jaki idan ashrafa alal mauti idan ya kusa mutuwa an gane ko tunda kaga duk wayannan ai ana iya amfani da su ba a ci kawai ba za a iya hawan su za a iya harkar sufuri da su za a dora musu kaya to amma ga jaki yana shure shure zai mutu me amfanin sai da shi yanzu an siye shi amfanin me za a yi da shi ko alfadari to sai malai ya bada misali yake cewa kamar doki wannan doki sabaka bayanul khilaf fi hadhihi mas'ala bayanin sabanin malamai game da mas'alar cin doki mun riga mun tattauna ta tun a farko farkon karatunmu kuma wa annar rajiha jawazuhu zance mafi rinjaye halaccin cin naman doki wanda wannan mun karanta akwai hadisai na nana asma da sauran hadisai duk da muka karanta a wancan a wancan gabar na halaccin cin doki an ci doki zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka doki ba haramun bane an gane ko to wannan kaga shi baya cikin wannan mas'ala kenan yushtaradu fil mabi' sharadi ne fil mabi'i game da abin da za a siya sil'atan kaya ne au samanan ko kuɗi yushtaradu sharaɗi ne filmabi'i game da abin da za a yi cinikinsa silatan wannan abin haja ne kayan siyarwa au samanan ko kuma kuɗin da za a siyi haja ɗin an ya kuna mun tafi an bihe ya zamto abu ne da za a iya amfana da shi intifa'an shar'iyyan kuma amfanuwa irin wadda shari'a ta ba da dama filhal a nan duniya awul ma'al ko a makoma lahira ya zamto wannan abin za a iya yin a siye shi a amfane shi a more shi ko a nan duniya ko kuma a more shi mora irin ta lahira sawa'an kana lintifa'u bihi tamman sawa'un amfana da shi din zai yiwu a amfana da shi cikakkiyar amfana kalintifa'i bi ta'am kamar yanda ake amfana da abinci wa da tufafi wal haiwan da kuma dabbobi wayannan kaga amfani ake da su in amfani cikakke abinci a ci gaba daya tufafi a sanya dabbobi a yanka a amfani da su au juz'iyan ko kuma a'a abinda amfanin nasa amfani ne na wani yanki ba duka ba kalin tifa'i bil hijarati kamar yin amfani da duwatsu a ji a siyo kan kura kawai dan a yi titi a yi ciko wani sana'arsa kenan kan kura irin manya-manyan duwatsun nan ko su zai tara a gabansa ba a cin su ba abu na amma kaga ana amfani da su amma amfani ne juz'i za a yi titi ko za a cike wani rami ko wani kaza sai a je a siyo sai a zo a cike da shi wa turab da turbaya za ga za yi ciko na gida ko na wata masana'anta ko wani gini da aka yi ana zuwa siyo ƙasar ciko ko sai a zo a zuba a guri kaga wannan shi ma amfani ne wanda yake amfani ne wanda yake na ainihin wato juz'iyan wal asafir da tsuntsaye wal balabil da bulbuli li sama'i sautiha an gane ko yawa asafir kaman asafir wato usfur kaman irin benu ko tsatsewala ko cakwaikwaiwa an gane ko eh ko aku kuturu yawa aku kaga ana siyan sa kawai dan a dinga hira da shi ana kaza da sauransu wal balabil shi kuma balabil kaga jam'i ne na bulbul ko sautu safirul bulbuli ko al bulbul ka jam'in sa shine balabil bulbuli kenan shi ma tsuntsu ne a gane ko yawa wayannan duk kaga ba cin su ake ba sai ka ji kamar irin wasu tattabaru ne da ake cewa yan menene su sai ka ji an cewa ya aure tattabara dubu hamsin ko dubu ɗari da hamsin aure guda biyu yawa ko shen kaga wannan ai kaga ba na ci bane in ci za ka yi don ka mai da kwalama ko abin na ba ka siye ko shen ba ko sai dai kawai ajiye su dan ado dan kaza dan kawa to kaga wayannan duk kaga an amfani ne juz'iyan li sama'i sauti kawai dan jin muryar su muryar su tana da dadi mawadata ko masu mulki sai su sai kanari ko a sai ainihin wato abin nan a kukuturu ko makamantar irin wannan kawai sa a keji ga su kala kala kala su daban-daban mai ban sha'awa sannan ga yanayin kukan nasu akwai sauti mai dadi awul istimta'i bi manzariha ko kuma jin daɗi kawai an kalle su to kaga duk wayannan ana iya yin cinikin su duk da cewa ba a amfani da su amfana cikakkiya sai dai ta wani bangaren ake amfani da su to duk wayannan ana iya siyan su ana iya yin cinikin su wasummi da kuma poison dafi ko wani chemical haka liqatil hasharat na kashe kwari an gane ko wal haiwanati dharra da kuma dabbobi masu cutarwa za ga wani aikin sa kawai sayar da maganin kwari ko aikin sa sana'a sa shine sai da maganin kwari to kaga wanda yake sai da maganin kwari ana cin maganin kwari ne ko a sha amma kaga kawai siya ake yi dan a kashe sauro kamar masu sai da fiya fiya shi kawai dan a kashe sauro da kyankyaso da kwari irin wannan ko kuma a masu sai da maganin bera kawai a sa dan bera da ire-irensu su mutu da sauransu to kaga wannan assum gashi mutum kuma abin da yake sayarwa assum ne ina fata an gane abin da mutum yake sayarwa ba abu bane wanda yake ana ci ko ana sha amma ana amfana da shi ta wani bangaren shine ma'ana juz'iyan shi ma yake ta kokarin bambanta ma amfani cikakke da kuma amfani juz'i wa kullu ma fihi manfa'atun dukkan abin da yake akwai wani amfanarwa a cikin sa ma'azunun fiha kuma an yi izini a cikin wannan abin bi wajhin min alwujub ta wata fuska cikin fuskoki to shi ma yana halatta a yi cinikin sa yana halatta a siye shi yana halatta a siyar da shi yanzu ba za a ce dan me yasa mutum yake sai da abin da poison ne to ai poison ba ce akai mutum ya ci wasu tsuntsaye ko wasu dabbobi ne masu cutarwa ake sa musu su mutu kaga wannan ba matsala sabaka bayanun a yake cewa ka koma cikin almajmu mujalladi na tara shafi na 259 da kuma shafi na 278 amma bai umala yun tafa'u bihi amma cinikin ko siyar da abin da ba shi da mamora ba shi da wani amfani alal idlaqi kwata-kwata fala yajuzu baya halata siyar da abin da kwata-kwata ba shi da amfani ko ta wace fuska to wannan baya halata li'annahu min akli amwalin nas bil batil domin siyar da abin da ba shi da amfani kwata-kwata to yana daga cikin cin dukiyoyin mutane ta hanyar rashin gaskiya wallahu jalla wa ala yaqul Allah mai girma da buwaya kuma yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la takulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ta hanyar rashin gaskiya illa an takuna tijaratan sai dai idan ta kasance ko ya kasance kasuwanci za ku yi an taradin bisa yarjejeniya minkum a tsakaninku an gane ko yawa amma ka ci dukiyar mutum ba bisa wato a gaskiya ba to wannan haramun ne da haka siyar da abin da kwata-kwata ba shi da amfani ta kowace irin fuska wannan yana daga cikin akalu amwalin nasu bil batil suratul nisa aya ta 29 wal haywanul maridu shi yasa siyar da dabba mara lafiya idza ashrafa alal mauti idan ta kusa mutuwa wa balaga hadda siyaq ta kai matakin zarar rai la yajuzu bai'uhu to cinikin wannan dabba baya halatta sawa'un kana ma'kulul laham sawa'un irin dabbar da ake cin namanta ne aula ko kuma dabba ce da ba a cin namanta baya halatta ga rago turkeke yana ta shure-shure yana kakarin mutuwa a ce shi a yi wa mutum kwashe-kwashe a masa ragi sosai a ce ya siye shi wannan baya halatta ko ga ga sa bujimi an siyo shi malam za a yi layya da shi amma ga shi ya mimmike zai mutu a ce to waye zai ina wani mahauci ya nemo mahauci ya siye shi wato da arhar gaske kawai shi kenan shi ya siye shi a wannan halin a halin da dabba take irin wannan yanayin haramun a yi cinikin domin kwa iya cinikin kan a nemo wuka ya cika ko har iya kafin a samu wuka ya mutu li'annahu idza kana ma'kulul laham domin idan wanda ake cin naman sa ne fa fihi garadun to akwai gaskiya kasada a cikin siyansa li'annahu idza kana ma'kulul laham fa fihi gararun mun tsallake sawa'un kana ma'kulul laham hankalinka yayi wani wajen kai ba ka da da mu baya li'annahu idza kana ma'kulul laham domin ya zamto irin wanda ake cin naman sa ne dabbar fa fihi gararun to a cikin sa gaskiya akwai kasada akwai garari haythu la yu'manu idraku zakati inda ba a da tabbas din za a iya riskai yanka shi domin kila kan a nemo wuka zo a yanka kuma ya mutu kuma an riga an yi ciniki akan abin da kenan ba a da aminci a kansa wa in kana gairu ma'kulil laham idan kuma ya zamanto dabba ce ma da ba a cin namanta kuma gashi ya kusa mutuwa fa huwa fi hukumil maitati to wannan hukuncin sa ɗaya da mushe da shi da siyan mushe da ɗaya ne in ya halatta a siyi mushe to ya halatta kuma dabba ga ta nan jaki ne zai mutu ko ainihin wato alfadari ne zai mutu yana mimmikewa a siye shi a haka to daidai yake da siyan mushe fa in lam yablugh hadda siyaq idan ko dabbar bata kai wato dabda zararrai dabda mutuwa ba jaza fil halatil ula uhu to a halin farko din ya halatta siyar da ita bata kai wannan matakin ba halin hali na farko wani hali kenan idan ta kasance ma'akulul laham kenan in ta zamanto dabba ce da ake cin namanta kuma ga ta bata da lafiya tana jin jiki amma bata kai haddas siyak bata kai matakin zararrai ba to anan yana halatta a siyar da ita domin an san za a iya samun mintuna ko awoyi makanta mutu sai a nemo abin yanka a yanka a koma cikin mawahibul jalil mujalladi na hudu shafi na 264 wa taqayyidul musannif lil intifa qaidin da malam mai iziya yayi iyakan cewa da yayi cewa duk abin da za a siyar sai sai dai in ya zamanto lil intifa za a iya amfanuwa da abin bi an yakuna intifa'an shar'iyyan kuma amfanar ta zamanto amfana ce wadda shari'a ta ba da dama a yi amfani da irin wannan abin da aka siye shi a irin wannan yanayin ya kharuju bihi ma yuntafa'u bihi ma yantafi'u bihi al-mushtari ala wajhi al-mukhalif shari'a to wannan kaidin da malam yayi na cewa sai abin da za a yi cinikin sa sai ya zamto abi ne da shari'a ta ba da dama a yi amfani da shi to yanzu kenan duk abin da wani ya siya wanda zai yi amfani da shi amma amfani ne da ya saba wa shari'a to baya halatta mutum sai ya zo ya ce shi zai siya ba shi bane zai siya amma wannan abin amfanin da ake da shi amfani ne wanda ya saba wa shari'a to baya halatta a yi wannan cinikin kar ya ce to ai shine zai siya shi yake so to shari'a ba ta yarda a siyar a yi wannan cinikin ba domin wannan abin da ake siyarwa a yi amfanin da shi wato amfani ne wanda ya saba wa shari'a mithlu bai'il kutubil ilhad kaman misali mutum ya siyo littattafan zagin addini kawai ya zuba ya ce ya ce ai shi kawai sai da littattafai yake shine kutubul ilhad littattafan da aka yi ilhadi aka rubuta zindikanci a ciki littattafai ne na wasu kafirai almustashriqun orientalist suka rubuta ko wasu wanda aka wanke musu kai ko wasu aqidu ne miyagu a ciki kawai mutum ya zo ya jibge su ya dinga sayarwa to wannan kaga mutum ba zai ce a to ai shi ba ruwansa kawai siyarwa yake duk wanda yake so ya siya ya amfani da su shi zai zo ya siya wanda baya so ba zai siya ba to irin wannan littafan kutubul ilhad littafan da aka yi ilhadi aka yi kafurci a cikinsu waddalal da littattafan da aka rubuta bata a cikinsu wasihir da littattafan da ake koyan sihiri watanjim da, da, da, da ilimin taurari washa'awaza da ainihin wato rufa'ido wal da kuma karkarerai to duk wa'annan littattafai ne da baya halatta a sai da su an gane ko wa kadhalika al-ashridati haka ma cassette cassette kasakasai waɗanda su ma akwai ilhaji a ciki baya halatta mutum kawai zama sana'arsa sai da kaset ko turawa ta waya ba ruwansa kawai in mutum ya zo yana son yana son wani, wani kaset wanda aka yi a shari'a ko aka yi wani rashin mutunci a ciki ko aka yi wata waka marar kyau a ciki kawai sai tura ba ruwansa shi ya aikinsa kawai tura shi ba ba shi ke to wannan ma baya halatta ka wal musajjalat da recorder recording din abubuwa irin waɗannan an gane ko rikoda wadda take ta yi an yi rikodin ɗin abubuwa waɗanda suke sun saba wa shari'a a ciki kuma mutum ya zama sana'arsa shi ne sayar da irin waɗannan abubuwan almuharrama wal musajjalatil muharrama da abubuwan da aka yi rikodin ɗin su wanda shari'a ta haramta kallati ta tanawalu suwaral ibahiyya kamar irin rikodin ɗin da yake kunshe kasa-kasai ko cds wayanda suke kunshe da pawns pictures wato irin wato hotunan batsa ko ainihin waƙoƙin batsa ko fina-finai na batsa mutum ya ce ai shi kawai sana'arsa ne in kana son blue film ko wani film marar marar marar wanda yake na haram shi kawai zai tura kuma za ga irin masu wannan tura-turan duk suna irin wannan abubuwan duk suna ta tura sai illa man rahima rabbuk an gane ko na'am to wannan duk ya danganta irin fatawar da malamai suka bayar in suna cikin wanda aka abin nan kaga su ma za a iya riskar da su an gane ko wannan wato aswarul ibahiyya kenan porn pictures wato irin fina-finai wanda suke na na batsa wanda za ga ana yi to mutum ba zai zama kawai sana'arsa sayar da irin wannan kasakasan ko CD din ko turawa ya ce kawai shi yayi aikin sa turawa ne haramun awul gina ko wake-wake kawai mutum ya zama aikinsa sayar da kasakasan wake-wake ko tura wake-wake wal musiqa da kuma ainihin wato shi ma kaɗe-kaɗe awul musalsalatil muharrida alal fahasha ko kuma series wani cassette series wanda suke wanda yake musalsal shine series an gane ko al muharrida wanda yake kwadaitar da mutane alal fahasha akan zuwa su yi alfasha wal ijram da aikata manyan wato laifuffuka wa nawi zalika da makamancin haka to duk waɗannan kaga abu ne wanda yake babu wani amfani a cikin su da haka haramun ne mutum ya siya haramun ne mutum ya sayar da su mutum yana da irin wannan kamata ya ya tattare su ya babbake su ya kone su kawai ya je ya nemi wata sana'a wannan ba sana'a bace sana'a ce wadda ta ci karo da shari'ar musulunci kamar magungunan da masu kemis kemis suke siyarwa za ga shi ma akwai magungunan da in suka kalli mutum ba su siyan ba doka ta ce kar a siyarwa mutum sai wanda akwai bayani daga likita da kaci da komai cewa za a siyan masa wannan irin magungunan mura da ake sha a bugu amma haga mutum ya zo dama da kirya karaso bakin gurin yana ta yi yana yana yana tuntube yana layi zai zai daki bango kuma ya zo ya ce totale ne yake so ka siyan ma kuma ya ka siyan ma kaga wannan ka siyar ka san me ka siyar yanzu bin nisba ilayya haramun ne ka sayan masa ko kana sai da kayan keke da faci da waye ka ganji ya taho yana ta yana ta rarraba hanya ya zo ce ka sayan mar da sholisho aga ba ka sayan mar ba dan ka san ba faci zai je ba zuzzuke shi zai kawai yanzu kaga anan haramun ne ka sayan masa kaga ce a to ai kai ba ba ruwanka kawai kayan keke kake sayarwa kuma ya zo kawai ka sayan masa a baya halatta ka sayan masa tunda ka san me zai yi shi kamar wanda ya zo zai sai kana sayar da kana sayar da dawa ko abin nan ka san cewa kamfanin giya yake sai yake kaita ko shi kansa sarrafa ta yake mai da ita giya haramun ne ka siya masa haramun ne falaysa fi shay'in min dhalika manfa'atun mubaha kaga a cikin waɗannan abubuwan babu wani amfani halastacce a shari'a a cikin waɗannan abubuwan don haka aka haramta sayar da su wa ma hurima wa ma hurima lintifa'u bihi abinda aka haramta amfani da shi to hurima bai'uhu an haramta sayar da shi wa ma hurrima alintifa'u bihi abinda aka haramta yin amfani da shi to hurrima bai'uhu siyar da shi ma an haramta liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna allaha lalle Allah madaukakin sarki idza harrama ala qaumin akala shay'in idan Allah ya haramta wa mutane cin wani abu harrama alaihim thamanahu to ya haramta musu kudin wannan abun ba mutum ba zai ci ai shi ba shi yake ci ba za ga waɗannan kayayyakin laifuka da mutane suke sayarwa sai mutum ya ce shi ba shi sai ga mutum musulmi yana sai da gumaka ya ce shi ba shi yake bauta musu amma ya taimaka a bauta wa gumaka kenan at-ta'awun 'alal ithmi wal udwan mutum ya dinga sai da kayan mayan an yi magana ya ce shi ba shi yake sha ba wani za ga ko sigari baya sha amma ya haukata 'ya'yan mutane yana ta sayar musu da kwaya an yi magana shi baya sha kuma garau za ka ganshi za ka ganshi cikin nutsuwarsa amma ga wasu can duk ya hautsina musu tunani kuma sana'arsa kenan an yi magana ya ce shi ba sha yake in dai Allah ya haramta ta'amuli da abu to ya haramta sai da shi wannan hadithin ka koma cikin muwatta tare da sharhin zarkani mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da casa'in da tara wala ya juzu kazalika bai'u ma ya ulu haluhu ila manfa'atin muharramatin shar'an wala ya juzu haka ma wala ya juzu kazalika haka ma baya halatta bai'u ma ya ulu haluhu siyar da abinda halinsa halinsa yana komawa ila manfa'atin muharrama zuwa ga amfani amma haramtaccen amfani sharan a shari'ance baya halatta siyar da abinda haluhu halin abin ya ulu yana komawa ila manfa'atin zuwa ga amfani da abin amma muharramatin amfani irin haramtacce sharan a shari'ance walau lam yakun fi waqatil bai'i haraman koda ku a lokacin da aka yi cinikin ba haramun bane amma dai halin yana komawa ya kamar yadda na bada misali mutum ne kawai zuwa aikinsa kawai wato sai da kayan hatsi sai aka zo aka siyi hatsinsa da yawa amma ya san zuwa ake ana tarawan an tara sai a kai kamfanin giya kaga yanzu haluhu ya ulu ila manfa'atin muharrama tare da cewa a daidai lokacin da aka yi cinikin wato wato yana halatta cinikin ba haramun bane domin mutum ya zo amma lokacin da ya zamto abin za a je a sarrafa shi a yi wani abu da haramun ne a shari'a to baya halatta tun yanzu ma cinikin sai ya ba da misali kamar yadda na faɗa mithlu bai'il inabi liman ya'siruha khamran misali kamar wanda zai zo ya siyi inibi a wajenka amma zuwa zai ya tatse shi ya mai da shi giya au bai'il ardi ko kuma siyar da fuloti ko fili liman yabni alaihi kanisatan ga wanda zai gina coci a gurin mutum ba zai zo ce ai arna sun fi siya da daraja ka san mutanenmu duk inda ake da cocina za ga mutanenmu ne suka siyar in gurin zai yi miliyan biyar sai su zo suna son su gina coci sai su yi shi miliyan goma ko miliyan sha sai ka ga mutum gaba ɗaya saboda wato mutane game da kuɗi al'amarin sai dai illa man rahima rabbuk sai mutum ya ce ga John ya siya da daraja shi na a ce coci fa za su ce shi na ruwansa kamar yadda wani dan uwa ya taba gaya mun aka yana ya gaya mun ana so a siya musu wani fili kusa da inda suke karatu mai gurin da ya zo sai aka ce masa ya sa kuɗi aka ga ya kuɗin ya tsaura ya tsawala aka nemi sauki aka ce masallaci ce ko ka'aba za a siyar ko kwandala ba zai ko ka'aba za a gina musulmi ne yake wannan furuci ce ko ka'aba za a gina kwandala ba zai rage ko ka'aba za a gina ka ji wannan irin furuci kuma wani bawan Allah ya zo ya siye shi a yanda ya siya din ya je ce wa mahaifiyarsa ya siyi wani guri amma yana so zai gina masallaci ta ce yanzu na san ka haifu ya zo ya ba su yana zuwa yana wucewa ga shi ya yi wannan furucin kuma ga gurin an gina shi ya zama masallacin juwa ma yanzu to za ga mutane wani lokaci yanzu wani ma ya san inubin ko masara ko shinka ko ko dawar an siya kamfanin giya ake sayarwa amma ba ruwansa tunda supplier din wanda yake zuwa ya supply din da daraja yake siya kawai wannan yake kallo kudin da yake samu su yake kallo ya zai hadu da Allah wannan ba matsala bane shi a wajensa to sai ga ga fili amma coci za a gina haramun ne ka siyar da shi aw bai isikinin ko kuma mutum mai sai da wukake ne to baya halatta ya sai da wuka aw silahin ko makami liman yu'lamu annahu yartakibu bihi jariman ga jarimatan ga wanda ya san cewa yana aikata laifuffuka ne da wannan makamin yanzu lokacin siyasan nan kawai sai wani dan siyasa ya je kawai wajen masu sai da barandamai da abin da ya ce zai sai a ki sayan masa an san kawai zuwa zai ya ba 'ya'yan mutane ya killace 'ya'yansa ya ba 'ya'yan mutane makamai su je su kashe kansu ba ya halatta a siyan masa ko ta kubba ko addina ba ya halatta ba ya halatta ka siyar da makami ka siyar da ak-47 ko kowace irin bindiga ga wanda ka san zuwa zai garkuwa da mutane kawai saboda kai sana'a ka ce kawai ya zo zai ba da kuɗi kawai ka siyan da bindiga ya je tara mutane ko ya zo ya dinga wa mutane fashi haramun ne wannan asalan sana'ar makamai halarci in an bi ta ka'idoji da abin nan amma mutumin da kasancewa mai laifi ne kuma ya zo neman siyan makami wajen ka ko zai sai wuka ka san kwace yake yi na waya saboda haka ya zo siyan wuka wajen ka haramun ne ka siyan masa wa kadhalika bai'u ashridati tasjil walau khaliyan haka baya halatta siyar da kaset ko da empty ne liman ulima ga wanda aka san annahu yasta'miluha zai yi amfani da shi fil muharram cikin haram kai aikin ka kana sai da CD empty ko kana sai da cassette empty sai ka ga ga wani yazo amma fa shi gaskiya ya siya waƙen waƙen banza yake sawa ko fina-finan batsa yake sawa a ciki yana siyarwa mutane to in yazo shi tunda ka san ga abin da yake haramun ne ka siyan masa wa kadhalika kullu ma kana silahan dha haddain haka dukkan abin da yake makami ne mai kaifi biyu yusta'malu fil khair wa shar ana amfani da shi da alheri ana amfani da shi a sharri to wajibi ne sai ka kula wanda yazo sai abu ne wanda yake kaman waya kaga waya tana cikin silahan zata haddai ko tana da kaifi biyu wani ya saye ta sai dura karatu da abubuwa na wa'azuzzuka da fadakarwa da abubuwa da zumunci da sadar da zumunci da sauransu abubuwa masu amfani in ka duba za ka ka shiga za ka gurub gurub masu amfanarwa ko a sana'ar ta sa ko a duniyance ko a lahira wani shi kuma za ka ko ina ya password din wayarsa facebook dinsa password abin nan whatsapp whatsapp dinsa password waye duk yayi password din wayar Allah ne kaɗai ya san irin ibulisanci da shaidancin da ya ɗura a cikin wayan. To yanzu kaga in dai kana da masaniyar cewa wannan in ya siyi waya ga abin da zai da ita kaga shi ma dai yana ciki shi yasa duk wani abu wanda yake akwai alheri akwai sharri a cikin sa to in kana sai da irin sa abin da dama alheri ne zalla to ko abin alheri ne zalla an ce in mutum ya zo zai siye shi yayi sharri da shi kai hankali kaka siyan masa to in ko abin dama yana iya daukan alheri yana iya daukan sharri to shi ma sai kai hatara la yajuzu bai'uhu shi ma baya halatta siyar da abin da ana yin alheri da shi ana yin sharri da shi baya halatta siyar da shi liman ulima annahu yasta'miluhu wato ga wanda aka san zai amfani da shi fil mahzur cikin abin da shari'a ta hana li'anna zalika min al'auni ala ma'siyati Allah domin hakan yana daga cikin taimakawa mutum akan sabawa Allah li'anna fil li'anna zalika min al'auni alama asiyatillah domin hakan yana daga cikin taimakawa mutum akan sabawa Allah Allah ta'ala kuma cewa yayi ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan to to cam kasa to la yajuzu bai'uhu liman ulima annahu la yasta'miluhu illa fil mahzur ko la din ce na tsallake masha Allah jazakumullahu khairan ma'ana baya halatta siyar da shi ga wanda aka san la yasta'miluhu baya amfani da wannan ko ba zai yi amfani da shi ba illa fil mahzur sai abin da ya shafi haram din zalla to baya halatta ka siyan masa li'anna zalika min al'aun ala ma'asiyati Allah domin hakan yana daga cikin taimakawa da daure gindin a sabawa Allah wallahu subhanahu wa ta'ala ya kula Allah ko yana cewa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kar ku kuskura ku taimakawa mutane akan sabawa Allah da zalunci da ketare iyaka lamba ta ɗaya can da ya faɗi wata magana can wa zalika saddan li zari'atil fasad da aka ce karka siyar da abinda wato amfanin haram wato amfanin yana wato karka siyar da abinda yanzu da ka sai da shi ba matsala amma nan gaba zai wato zai koma zuwa ga abinda aka haramta amfani da da wannan abun a shari'ance to a ƙarƙashin wannan sai kawo ta gaba sai ya kawo lamba sai cewa zalika saddan li zari'atil fasad wannan dai duk ana kokarin toshe kafar barna ne kama qala ta'ala kamar yanda Allah ta'ala ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kar ku zagi waɗanda suke bautar wani Allah ko suke kiran wani Allah kar ku dinga zagin su fa yasubbu Allah in suka tayi sai su zagi Allah adwan bi ghairi ilm adwan bi ghairi ilm haka Allah ya ce in ka zagi wani shi kuma sai ya zagi ubangijin da kake bautawa wa fi sahih an nabi sallallahu alaihi wasallam qal yazo cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min al kaba'ir shatmu ar-rajul walidai yana cikin manyan laifuffuka mutum ya zagi iyayensa qalu ya rasulullah suka ce ya makin Allah wa hal yasubbu ar-rajul walidai shin zai iya yiwa mutum a ce ya zagi iyayensa qala na'am yasubbu abar rajul fa yasubbu aba kaga saddu lil zari'a dan kar ka zagi baban wani ya zagi babanka kaga shi sa aka toshe wannan sai aka ce mutun ya zagi baban wani fa yasubbu ummuhu fa yasubbu umma ya zagi mahaifinsa mahaifiyarsa shi ma ya zagi mahaifiyarsa wannan hadisin ya zo cikin muslim a mujalladi na 1 shafi na 92 fa inna sabba ma ma ya'buduhu kuffar fil asli laysa haraman yace kibar kuffar ne domin zagin abin da kafirai suke bautatawa asali ba haramun bane bal rubbama kana qurbatan zai ma iya zamantowa ibada ta neman kusanci zuwa ga Allah walakinahu lamma kana yuaddi ila sabbil ilahi alhaq amma yayin da aka fuskanci hakan zai bayo zuwa ga zagin ubangiji na gaskiya na Allahu azza wa jalla anhu saddan lidhari'a sai Allah mai girma da daukaka ya hana saboda toshe kafar barna وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث سببا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya a cikin wannan hadisin ya sanya sababi allazi yuaddi ila shatimil aba wato sababin da ke bayuwa zuwa ga zagin iyaye fi hukumi sabbil aba wato daga wato cikin hukuncin zagin iyaye min kaunihi kabiratin na kasantuwarsa kabira i'ta'an li sababi hukumal musabbib kaman an bada wato i'ta'an li sabab wato an ba wa sababi hukuncin abin da ya jawo sababin ka koma cikin al'abbi sharhin muslim ala sharhi muslim mujalladi na ɗaya shafi na 199 ka kuma duba al-mu'amalat fil fiqh maliki ahkam wa adilla safhata ainihin wato 600 قال المصنف رحمه الله وعدم نهي ورد في عينه mun faɗi abu biyu cikin sharuɗa guda biyar da ake son kuɗin ko abin kuɗin ya zamto ya cika na farko an ce abin ya zama mai tsarki ne ba na jisa ba na biyu ya zamto za a iya amfani da abin amfani irin na shari'a na uku kuma ya zamto babu wani hani warada da ya zo fi ainihi game da ainihin wannan abun babu wani hani daga alkur'ani ko hadisi da ya hana a siyar da shi particular wannan abun an gane ko fala yajuzu bai'ul kalbi a karkashin wannan kenan baya halatta cinikin kare yushtaratu fil mabi sharadi ne game da abin da za a siya ko a siyar an ya kuna mimma ya juzu tamalluku ya zamto daga cikin irin abin da mallaka halan ne a mallake shi wala ya juzu bai'ul kalbi da haka baya halatta cinikin kare wala bai'ul khamri ko cinikin giya wal khinziri da alade wa alatil lahawi da kayan shagala kayan kide-kide da bushe-bushe irin su jita da, da, da piano da sauran ire-iren wannan wal asnami da gumaka wata mathil da butun butumi al masnu'ati min al ajin wanda aka yi shi da yumbu aw min al ma'adin ko daga ma'adanai ko na zinare ko na azurfa ko wani abu mai kama da haka wa ardil hubusi kamar yanda baya halatta siyar da kasa filin hubusi fili ne aka yi hubusinsa aka ce an ba da shi za a yi masallaci ko makarantar islamiyya fi sabilillah ko gidan marayu ko gidan gajiyayyu ko gidan kaza to baya halatta sai da wannan wa shay'il masruq da abin da aka sato kayan sata wal magasub da kayan kwace wanda aka kwato wa nahwi zalika da makamantan haka wayannan duk hani ya zo daga shari'a game da cinikin su ko sai da su wa qad qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce hurrimat alaykumul maitat an haramta muku cin mushe waddamu da jini walhamul khinziri da naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abun da aka yanka da sunan wani Allah suratul maida wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani innamal khamru wal maisir wato ita fa giya wal maisir da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibau na neman sa'a rijison wato kazanta ne min amalin shaitan daga aikin shaitan fajitanibuhu ku nisance su la'allakum ku nisance shi la'allakum tuflihuna dan ku rabauta wa an ibn abbas radiyallahu anhuma wannan suratul maida kenan aya ta 90 wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala lalle Allah ta'ala idza harrama shay'an idan ya haramta abu harrama thamanahu to ya haramta kudin sa ma wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad dinsa sha hadisi na 322 Abu Dawud hadisi na 3488 Ad-Darqutni mujalladin sa na uku shafi na bakwai wal lafzu lahu wannan lafazin na al-Imam Darqutni wa an Jabir radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Jabir dan Abdullahi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wa huwa bi makkata yana makka amal fati shekarar da aka yi fato makka inna Allah wa rasulahu harrama bai al-khamr lalle Allah da manzansa ya haramta cinikin giya wal maitati da mushe wal khinziri da alade wal asnam da gumaka faqila ya rasulullah sai aka tambayi manzo aka manzo Allah aka ce ya maikin Allah ara'aita shuhumal maita me kake gani ko game da kitsan mushe fa innahu yutla biha sufun domin shi kitsan mushen nan ana yin fentin jirgin ruwa da shi wa yudhanu bihal juludu ana shafe fatu da shi wa yastasbihu bihan nasu mutane suna yin a ci balbal ko fitila da shi fa qala la huwa haramu manzo Allah ya ce a haramun ne thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zalik yayin haka ne ma manzo Allah ya ce qatalallahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa inna Allah lamma harrama shuhumaha domin Allah lokacin da ya haramta musu kitsan mushe kitsan dabba jamaluhu ko kitse ya haramta musu kitse jamaluhu sai suka narka shi sun ba'uhu sannan suka siyar da shi fa akalu samanahu sai suka ci kuɗin in an yi magana su ce ai ba kitsan suka ci ba wannan hadithin shi ma ya gabata wa an abi mas'ud radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an thaman al-kalb manzon Allah ya hana cin kuɗin kare wa mahar al-baghi da sadakin karo ko kuɗin karo na karuwanci wa hulwanil kahin da kuɗin boka na bokanci wayannan duk kuɗaɗe ne haramtattu da haka tunda kuɗaɗe ne tunda Allah ya haramta kare ya haramta karuwanci ya haramta bokanci to duk kuɗin da aka samu ta wannan hanyoyin haramtattun kuɗaɗe ne wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa hadisi na 2237 sahihu Muslim hadisi na 1567 wa ana abi Juhaifa radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam manzon Allah ya hana cin kuɗin jini wa samanil kalb da kudin kare wa kasbil ama da wato abinan fasikanci na kuyanga wato kasbil ama shine bai wato baiwa ta je ta yi zina ta dinga samo wa mai gidanta kudi wannan shi ma a mai da ita wata haja wata wadda za a dinga zuwa ana yin fasikanci da ita ana biya to wannan shi ma an haramta wala ana wala ana alwashima manzo Allah ya tsine wa alwashimata mai shashawa wal mustawshima wal mai yin shashawa wal mustawshima da wadda take neman ai mata wa akilar riba kamar yadda manzon Allah ya tsine wa mai cin riba da haka riba haramun ce wa mukilahu da mai ciyar da ita wa la'anal musawwira kamar yadda manzon Allah ya tsine wa mai yin ainihin wato sura mai yin ainihin butun butumi wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 2238 حديثي ندبو بيو دا دريبيو دا تلاتين دا تقوص قال الإمام البغوي رحمه الله إمام البغوي رحمه الله يتي في تحريم بيع الخمر والميتة أتكن حرم تن أينين واتو تنكين جيا دا موشي يتي دليل على تحريم بيوء الأعيان النجسة wannan hadisin ya nuna haramcin siyar da abin da ainihinsa najasa ne duk abin da najasa ne tsura haramun ne a sai da shi wa in kana muntafi'an biha fi ahwalid darura koda ku ana amfani da wannan abin a halin larura wannan hadisin ka koma wannan kai bayanin ka koma sharhu sunna na Imam al-Baghawi mujalladi na ainihin wato bakwai shafi na 200 da shafi na 27 zuwa 28 fala yajuzu ittikhazul kilab fil buyut litasliya biha da haka a ƙarƙashin wannan bayanin Imam al-Bagawi yace baya halatta ajiye kare a gidaje lil tasliyati biha dan a samu aminci da su wa kadhalika la yahillu min ajali zalika bai'uha to kadhalika kuma saboda wannan baya halatta a sai da su saboda kawai a ajiye su a gida litasliya to baya halatta a yi cinikin kare wa shira'uha wa shira'uha kamar yanda baya halatta siyansa wa thamanuhu khabithun kuma kudin kare kazanta ne wa ahwalu darura halin larura allati ashara ilaiha al-bagawi wanda imam al-bagawi yayi ishara zuwa gare ta rahimahullah fiktina'il kalbi a cikin wato ajiye kare lissaidi saboda farauta masalan misali aw lil hirasati ko saboda gadi faqad saha anin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu fadin sa na kalban duk wanda ya ajiye kare la yuguni anhu zar'an ba danye masa maganin ta'adi a gona ba wala dar'an ba danye masa kiwon dabbobi ba ya'ani la ya harusu zar'an ma'ana ba dan yi masa gadin gona ba wala mashiyatan ba dan yi masa kiwon dabbobi ba na ƙasa min amalihi kullu yaumin qiradun to kullun ana qiradi ɗaya yana tawaya yana raguwa daga ladansa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 3325 wa fi riwayatin wata riwaya manikatana kalban duk wanda ya ajiye kare illa kalba illa kalban dariyan sai fa karen da aka ilmantar da shi aka ba shi horo na farauta shine dariyan yani mu'allaman lisaid ana nufin wanda aka ba shi horo na farauta aw kalba mashiyatin ko kuma kare na kiwo na qasa min amalihi kulla yawmin qiratani to za a rage qiradi biyu a ladansa na aikinsa na kullum wannan hadisin shi ma yana cikin muwatta mujalladi na biyu shafi na ko hadisi na 969 wa haithu jaza tamallukul kalbi lil hirasa to tunda ya halatta a mallaki kare saboda gadi aw lisaidi ko saboda farauta fa innahu yajuzu bai'uhu to irin wannan karen ya halatta irin police dog ya halatta mutum ya sai police dog ba shine wanda ake bashi horon gadi to wannan ya halatta kenan a siyar da police dog kai dan gadi ka je ka siya shi ma ya dinga sayar da su dan masu gadi masu son a yi musu gadi su dinga siya a wajensa to shi ma ya halatta ya siyar da police dog ko kuma a je a siya kai ka je ka siya ko kuma shi ya siyar wa shira'uhu siyar da shi da siyansa duk ya halatta fa kullu ma jaza lintifa'u bihi duk abin da ya halatta yin amfani da shi to jaza bai'uhu wa shira'uhu to siyar da shi ko siyansa ya halatta kama jaza kama jaza bai'ul himari kamar yadda ciniki ko siyar da jakuna yake halatta li'annahu yuntafa'u bihi domin ana amfani da jakuna fir rukubi wajen abin da ya shafi sufuri ko hawa wa gairihi da wani haka qala al-musannif wal qudratu ala taslimi sharadi na gaba ya zamanto abin da aka siya din ana da ikon mika shi za a iya bayar da shi fala yajuzu bai'ul abiki a karkashin haka baya halatta siyar da bawan da ya gudu walal ba'ir sharid ko raƙumin da shi ma ya bata ya shiga daji wasamaki filma ko cinikin kifi a ruwa yushtaradu fil mabi'i sharadi ne game da abin da za a siya samanan kudin aw sil'atan ko haja din an ya kuna maqaduran ala taslimihi ya zaman to ana da dama da ikon mika shi ya zama in ka an siyar ma zaka iya mika kudin in ka siya za a iya mika ma abin da ka siya duna gararin ba tare da wani garari ba aw mukhataratin ko hadari kabiratin mai girma fala ya juzu bai'ul haiwan sharid shi yasa baya halatta cinikin dabbar da ta gudu taɓata aka neme ta aka rasa wala tsairi fil hawa kamar yadda baya halatta cinikin tsuntsu a sama wala samaki fil ma ko kifi a ruwa li hadisi bin mas'udin an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la tashtaru samaka fil ma kar ku yi cinikin kifi a ruwa fa innahu gararun domin ciniki ne na kasada na garari wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa mujalladi na ɗaya shafi na 388 wa qad rawahu marfu'an wa mawqufan ya ruwaito shi ta wata hanyar marfu'iya ta wata hanyar mawqufiya sai dai wal mawqufu asahu ruwayar mawqufiya zuwa ga ibnu mas'ud to ita ce tafi ainihin wato inganci a, sama da marfu'iya din raji ka koma cikin al-fatihur rabbani mujalladi na 15 shafi na 34 wa man ba'a ma la yaqdiru ala taslimi dan haka duk wanda ya siyar da abin da ba zai iya mika shi ba faqad akalal akalal mala bil batil to ya sani ya ci dukiyar mutane ta hanyar rashin gaskiya kaman ba a sayyaratan da'i'atan kaman wanda ya siyar da motar da ta bata motar ta bata an sai an sace ta ko ta bata ya siyar da ita fa innahu la ya'lamu domin bai sani ba hal yahsulu alaiha amla zai ganta ko ba zai ganta ba wa fi halatul husuli alaiha in ma ya ganta din ala ayyati halatin takunu a wani hali za a ganta shin za a same ta an gwaggwabje ta an buge ta an mata illa ko kuma tana nan kalau wa kadhalika al-iqar haka ma baya halatta ainin siyar da al-iqar wato fili idza kana mustawla alaihi min zalimin idan ya zamanto an yi masa fin karfi wato idza kana mustawla alaihi idza kana mustawla alaihi min zalimin idan an fi karfin sa daga wani azzalimi au gasibin ko wani mai kwace ya filin wani ya kwace ya fi karfin sa ya je land da waye ya yi takardu to kaga baya halatta sai da wannan tunda an karbe shi an wanda ya fi shi karfi lakin ya juzu bai'ul maghsubi lil ghasib sai dai yana halatta siyar da abin da aka kwata daga shi wanda ya kwacen iza azama ala raddihi in yana da niyyar dawo da abin yayi kwacen kuma da niyyar in ya gama biyan bukatarsa zai dawo da abin to yana halatta shi in ya tashi sayarwa shi al-ghasib din zai iya sayar da abin da ya kwata wannan yana halatta wata bayyana sidquhu amma fa sai in gaskiyarsa ta bayyana cewa yana so dama sayarwa zai dawo da mai abin kudin sa fi zalika li'annal malika hida idin ya dulubu haqqahu kamilan domin mamallakin abun yana neman haƙƙin sa ne cikakke haka in za a damar da haƙƙin sa cikakke shi ai bai da matsala ma khiyarihi fil bay amma fa sai da sai da an bashi khiyari zabi fil bay a cikin cinikin au adamihi ko rashin cinikin ga abunka da wani ya kwata an samu amma ya siyar ya kake gani nawa ya siyar kaza ya siyar a kama kuɗin ko kayanka kake so in ya ce a shi kenan a kama kudinsa dama sayarwa zai shi kenan in ya ce kayansa yake so sai a fasa ciniki kaga akwai khiyari kenan ka koma cikin al-mu'amalat fil fiqh al-maliki ahkamun wa adilla shafi na 67 zuwa 68 qala al-musannif wal ilmu bi kullin min ath-thaman wal muthman sharadi na gaba shine ya zamto an san kowanne daga kudin da kuma abin kudin kudin nawa aka siyar an sani abin da aka siya da wannan kuɗin an san shi fal jahalu bihi ma jahiltar duka biyan ba a san nawa aka siya ba ba a san kuma me aka siya ba au bi ahadihi ma ko jahiltar ɗaya daga cikin su an san kuɗin amma ba a san abin kuɗin ba ko an san abin kuɗin amma ba a san kuɗin ba mubdilun wannan ya ɓata ciniki mithlu misali an yashtariya bi zinati hajarin majhul an yashtariya ya siya abu amma kuɗin zai ba da kuɗi nauyin wani dutse wanda ba a san shi ba an gane ko aka ce nawa kasu ya yi ce a kawai nauyin kilo nauyin nauyin dutsen kaza ya ambaci wani dutse da ba a san shi ba yanzu misali a ce to nauyin nawa kasu ya yi ce na siya abin nawa kaga ba a san kuɗin ba kawai da ya tashi sai ya ce nauyin dutsen nan da ke can ƙarƙashin wani lambatu a can kurna yanzu an san kudin kenan ɗaya kenan wato rabu sawagin kamar yadda baya halatta siyar da ƙasar asawagi na makera wanda suke kyakkera suke sarrafa zinare da azurfa kasar gurin da ake sarrafa zinare da azurfa sai aka siya wa mutum ita shi ma baya halatta yanzu ba a san almusman abun kudin ba kenan dan duk wanda ya siya tsammanin sa zai samu guntaye da kutsatsarin zinare da azurfa shi yasa suka ce wannan cinikin bai'u turabis sawagina baya halatta mutlaqan wannan shine mazhabin malikiya shine mazhabar shafi'iyya ita ce ruwayar da aka samu daga imam ahmad wata ruwayar daga ibn munzir da ibn hazmin kuma shine kaulin ta'ifatun min salaf wasu daga cikin as-salaf me yasa suka ce li annal maqsuda ma fitura manufar siyan wannan kasar abinda ke cikin kasar ne min zahabi na zinare wal fidda da azurfa shi aka siya la aina turab ba ita ainihin kasar ba an gane ko wa ma fihi laysa bi ma'lumil wujud abinda ke cikin kasar ba abu bane wanda an san za a iya samun sa wasifa in an same shi ba a san sifar sa ba walƙadar ba a san gwargwadonsa ba fa kana hadha min bai'il garar wannan sai zama to yana cikin bai'ul garar bai'ut turabus sawagin kawai kasar inda ake kera ko ake abin nan din zinare ko azurfa kawai a ce an siyan ma da yankin kasar ba a san zinarin za a same shi ko ba za a samu ba in an samu wani iri ne ya adadin sa yake duk ba a sani ba kaga kenan abin da aka siyan ma shi ma an jahilce shi wancan misalin na farko kuɗin da za aka siyar din majhul ba a san shi ba shine aka baka misali bi zinati hajarin majhul shine muka kawo misali da wancan dutsen a kurna a karkashin lambatu an gane ko sannan kuma da siyar da kasar sawagin yushtaradu kadhalika li sihhatil bay haka dai an sharɗanta wajen wato ingancin ciniki an yakuna thaman kudin wal mabi'u da abin da za a siya din ma'alumai ne su zama da an san su an san nawa ne an san abin da za a siya li'anna al bai'a ma'a jahalati thaman domin yin ciniki tare da jahiltar kudin awul mabi'i ko jahiltar abin kudin minal garari yana cikin cinikin garari wal mukhatarati yana daga cikin hadari cinikin kasada wa qad naha annabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il garar shi ko wannan cinikin annabi ya hana shi bai'ul garar ka koma sayyihu muslim mujalladi na uku shafi hadisi na 1153 wa alaihi a karkashin haka fala yajuzu bai'ul majhul baya halatta siyar da abin da aka jahilce shi ka an ya kula kaman mutum kaman ya ce maka bi ituka ma fi hadha sunduk na siyar ma abin da ke cikin wannan akwatin me a ciki ba a sani ba aw majhulis sifa ko kuma wanda aka jahilci sifarsa misalu misali an ya kula ya ce bi ituka ihda sayyarati na siyar ma ɗaya daga cikin motoci na wacce a ciki kawai ɗaya daga cikin motocin kana ba da kuɗin sai a je a duba akwala ciki sai a baka to kaga ba ka san wace ce ba wa kadhalika la yajuzu bai'u la yajuzu al-bai'u ma'a jahalati thaman kaman yanda baya halatta ciniki tare da jahiltar kuɗin ka an ya kula al-bai'u kamar ainihin mai siyarwa ya ce abi'uhu laka bima yuhaddiduhu fulan zan siyan na siyan maka da yanda wane ya iyakance kawai duk abin da wane ya zo ya ce ka biya kuɗin kawai shikenan abin da wane ya iyakance na siyan maka wa kadhalika idza juhila al-ajlu haka shi man an jahilci ajalin da za a biya kuɗin an yi cinikin an san kuɗin an san abin kuɗin amma cinikin bashi zuwa yaushe kawai a ce kawai dai in an samu za a bayar mithlu qawlil ba'i kaman fadin al-ba'i'u mai siyarwa uslimukal bida'a zan baka kayan idza mata fulanun in wane ya mutu ka siyi kayan amma yanzu ba zai baka ba sai yaushe zai baka sai wanda ya mutu yaushe waye san yaushe wanda zai mutu aw ya qulal mushtari ko kuma shi mai siyan ya ce adfa ulaka thaman na siya yanda ka siyan mun amma zan baka kudin ne idza ta yassara li in na samu in Allah ya hore zan baka kudin fa fi sahih ya zo cikin bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah naha an bai'i hablil habla ya hana wani ciniki da ake kiransa bai'u hablil habla wa kana bai'an yatabaya'ahu ahlul jahiliya wani irin ciniki ne da mutanen jahiliya suke yi kana rajul yafta'ul jazura mutum zai siyi raƙumi ila an tuntija annaqatu thumma tuntija allati fi badaniha har zuwa lokacin da taguwar za ta haihu dan cikin nata shi ma ya haihu wato ajalin ba, ba ma'alum bane an gane ko wato mutum ya siyi taguwa a wajenka bashi yaushe zai biya kudin sai ran da ta haihu dan da ta haifa din shi ma ya haihu hablil habla kenan yaushe kenan kaga ajilin majhul kenan wa huwa ajilin majhul kaga wannan ajali ne wanda yake majhul ba a san shi ba to insha Allah mun samu gurin gaba tsayawa sosai ko to abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik